الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاءكم يقول sha uku ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida wadda ta yi daidai da sha shida ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da da ashirin hudu kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birril walidain littafi ne wallafar sheik muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 35 a cikin wannan littafi muna da yi tattaunawa game da matsalolin da suke da alaka da haƙoƙin iyaye da dukiyarka menene haƙƙin iyayenka akan dukiyarka dukiyarka ce kai kai wahala kai kai fafutuka ka shiga ka fita ka tashi ka zauna ka tara to shin iyayenka suna da hurumi da wannan dukiya taka da ka mallaka to shine muka yi ta tattaunawa game da wannan matsala inda ibn wato ibn al-munzir ya hakaito ijma'in malamai akan cewa da ya ciyar da iyayensa guda biyu waɗanda suke matalauta waɗanda ba su da wata sana'a da take rike da su ba su da dukiya wajibi ne ciyar da su a cikin dukiyar ɗa wajibi ne ɗa ya ciyar da iyayensa matalauta a cikin dukiyarsa idan kuma uba ya zamto mawadaci ne ko yana da wata sana'a ko yana da wani aiki kuma abin da yake samu zai gamsar da shi ya wadace shi to a nan ba wajibi ba ne ga ɗa ya ciyar da mahaifinsa tun da mahaifin yana da nasa yana da tasa wadatar kamar yadda lazimi ne lazimi ne mutum ya aura wa mahaifinsa mata idan mahaifin ya bukaci aure li'anna zalika mimma tad'u hajatuhu ilayhi domin wannan yana daga cikin abin da bukatar mutum takan kiraye shi zuwa ga yinsa sannan rashinsa yakan cutar da mutum to haka shi ma uba zai iya cutuwa in ya bukaci aure ba shi da iko ɗansa bai yi masa aure ba kamar yadda zai cutu in ya bukaci ɗansa ya ciyar da shi saboda ba shi da hali ɗansa bai ciyar da shi ba mun tattauna game da gabar da idan uba ya zamto matalauci wajibi ne ɗansa ya ciyar da shi ba shi kaɗai ba har da matar uban wadda ba uwarsa ba da ta haife shi ɗan shekul islam ibn taimiyya ya faɗi haka cewa wajibi ne akan ɗan da yake da wadata ya ciyar da mahaifinsa da kuma matar mahaifin ko matan mahaifinsa idan ku har yaƙi ya ce tun da ba mahaifiyarsa ba ce shi ba zai ciyar da sauran matan mahaifinsa ba shekul islam ya ce to ya sani ya saba yana cikin masu saba wa iyaye ya saba wa mahaifinsa kuma ya zamto qadi'an lirahimi ya zamanto mai datse igiyar zumunta da ke tsakaninsa da mahaifinsa sannan ya cancanci dukkanin wata uquba ta Allah madaukakin sarki da yake yi wa wanda ke saba wa iyaye a nan duniya da kuma lahira mun tattauna game da shin idan ɗa ya zamto yana siya wa iyayensa magani to zai iya kirga ko ya lissafa kudin maganin daga zakasa wannan ita ma gaba ce da mun tattauna cewa idan ya zamto ciyarwa a kansu wato ta asali ce kasan akwai wadda take ta reshe ciyarwa ta asali ita ce wadda iyayen ba su da iko ba su da wadata wannan kaga ciyar da su lazuma ce a kansa akwai kuma ciyarwa wadda take ta reshe inda uban yana da halin da zai iya ɗaukan nauyin kansa da matarsa yana iya ci da kansa da matarsa to anan suka ce idan ciyarwar ta asali ce to baya halatta ya siya musu magani a cikin kudin zakka amma idan ciyarwa ce ta badangarci wanda take ba ta wajibi ba to zai iya lissafa kudin zakka a cikin abin da zai siya musu na magani shin ko yana halatta uba ya siyar da abin da ɗansa ya mallaka ko yana da wani gida ko yana da wani fili ko gona ko wata kadara ko yana da waya ya karɓa ya siyar ko yana da abin hawa ya siyar to mun karanta hadithin jabir ka duba yadda malamai suka yi ta tattaunawa game da shin yana da hurumin ya yi kaka gida a cikin dukiyar ɗansa ya yi abin da ya ga dama ya facaka ya fantama a ciki ko ba shi da iko wasu suka ce duba da hadithin an tawa maluka li abika uba yana da wannan wasu kuma shine da suka dinga yin kaidi cewa eh yana da ikon yayi wato wato ya shiga cikin dukiyar ɗansa gwargwadon shi tasa bukatar kuma gwargwadon yanda ba zai cutar da ɗan ba akan haka fa aka yi ta tattaunawa akan dukiyarka da ka sha wahala ka yi fafutuka ka samu ake magana akan cewa iyayenka suna da ta cewa ainihin wato akan wannan dukiya shine malamai suke ta wannan tattaunawa don su sama maka mafita su sama maka sassauci kar ka fada ramin da ba a so ka fada kar ka shiga cikin hadarin da ba a so ka shige shi ta hanyar saba wa iyayenka idan suka ce suna bukatar taba dukiyarka to za mu tashi daidai gabar da malai ya kawo su sharuɗa a sheik muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin maganar cewa an tawa maluka li abika yace annal insana idza kana lahu malun idan mutum yana da dukiya babansa yana da ikon ya yalwata ya sakata ya wala a cikin dukiyar ɗan ya kuma ɗibi dukiyar ɗan gwargwadon yanda ya ga dama amma da sharuɗa sharaɗin ne mun karanta guda uku daga ciki lokaci ya cin mana kafin mu kawo sharaɗi na hudu sharaɗin farko shine Allah ya kuna fi akhadhihi dararun alal ibn kada ya zamto ɗibar dukiyar ya ɗebi gwargwadon yadda zai cutar da ɗan idan ya zamto a cikin ɗiban adadin abin da ya ɗiba zai cutar da ɗan to anan ko kuma dukiyar da ya ce zai ɗauke ko zai ɗauka cikin dukiyar ɗan zai cutar da ɗan abu ne wanda ɗan yana da matsananciyar bukata akan abun fiye da uban kuma abun shi kenan babu wani to anan suka ce bai halatta uba ya ɗauke shi tunda shi bai bukatarsa ba ta kai ta ɗan ba ya raba shi da wannan sai suka ce kamar mayafi bargo ne lokacin sanyi sai ɗan shi kenan da shi sai uban ya ɗauke don shi ya je ya amfani da shi ko abincinsa kenan da zai ci ya kawar da yunwa to anan suka ce bai halatta uba ya karbi sharaɗi na biyu Allah ta ta'allaka bihi hajatul lil ibn abin nan da zai uba zai ɗauke a dukiyar ɗa kada ya zamto bukatar ɗan tana da alaƙa da wannan abin misali ɗan yana da mota da ita yake zuwa aiki da ita yake zuwa kwadago da ita yake kaiwa da komowa ba shi da wani kudin da zai iya siyan wata sannan shi kuma uban ba shi da hada-hada da zirga-zirga ta bukatar mota wato matsananciya kamar irin ta ɗan to adam ma suka ce bai halatta duba da an cewa uba an tawa maluka ne abika Sheikh Uthaymeen ya ce to anan uba baya halatta ya karbe motar ɗansa da ya san cewa ɗan nan shi ita kenan gare shi bai da wata kuma da ita yake ta ainihin wato harkar sufuri da zuwa gurin aiki sharadi na uku Allah ya akhudha al-mala min ahadi abna'ihi li yu'tiyahu li ibnin akhar kada ya zamto dukiyar da ya karbe a hannun dan ba shi yake da bukatar ba kawai ya karbi dukiyar ne kuma ya bawa wani cikin 'ya'yan dukiyar dan ya dauka ko ya ɗauke man mota ko ya ɗauke masa wani abu kuma sai mai ba shi zai amfani da abun ba sai ya ba wani cikin ‘ya'ya to wannan zai jefa adawa da rashin jituwa tsakanin ‘ya'yansa za su dinga shi wanda ake masa haka zai ga wancan ana amfani da shi ne don a dinga musguna masa sai ya ce ala kulli halin wannan hadisi hujja ne da malamai suka yi riko da shi kuma suka kafa hujja da shi akan uba yana da damar ya taba dukiyar ɗansa sai dai da waɗannan sharuɗan da muka ambata قال المؤلف رحمه الله تعالى وهناك شرط الرابع yace akwai wani sharadin na hudu banda wayancan guda uku zahaba ila alqawl bihi jumhurul ulama wanda mafi yawan malamai su ma sun kawo wannan sharadin na hudu kuma suna yin fatawa da shi khilafan lil imam ahmad amma banda imam ahmad rahimahullah wa huwa qauli na hudu shine an ya'khudha al abu mala waladihi li hajatihi ilay fa in kana ghayra muhtajin fala yajuzu lahu an ya'khudha minhu shay'an illa bi ridha waladi sharadin da suka kawo na hudu suka ce ya halatta uba ya ɗebi dukiyar ɗansa saboda yana da bukatar ta kuma zai ɗiba ne daidai wannan bukatar tasa ba lalle sai ɗan ya yi izini ba ma'ana shi uba yana da damar ba sai ya nemi izinin ɗansa ba ya ɗebi wani abu na dukiyar ɗan gwargwadon bukatarsa shi uba jumhur daga cikin malamai sun ce uba yana da wannan damar fa in kana ghaira muhtajin amma idan bai da bukata fala ya juzu lahu an ya khudha minhu shay'an suka ce to bai halatta ya taba dukiyar ɗansa ko da kwandala illa bi rida waladihi sai ya nemi yadda ɗan a can bukata babu neman izini babu bukata kuma to ana bukatar ya tambayi ɗan ya yarje masa cewa zai ɗauki abu kaza dan ya amfani da shi tunda ba bukatar abin ce ta taso ba ba bukatar abin yake da ita ba وقد استدلوا على ذلك جمهور daga cikin malamai sun yi hujja ala zalika akan wannan fatawa ta su ko wannan kauli na hudu bi iddati ahadith da hadisai da dama min ha daga cikin hadisan da suka yi hujja da su hadithu aisha radhiyallahu anha akwai hadisin uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna auladakum hibatullahi lakum, ‘ya'yanku kyautar Allah ce muku, da aka ɗanka wata kyauta ce Allah ya baka, ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u zukur. Allah maɗaukakin sarki yana yin kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama, yana kuma yin kyautar ‘ya'ya maza ga wanda ya ga dama. kaga kenan ɗanka kyauta ce Allah ya baka suratul shura aya ta 49 fahum da haka su yaya wa auladuhum da dukiyoyin da yayan suka mallaka fahum wa amwaluhum su yayan wa amwaluhum da dukiyoyin yayan lakum dinnaku ne izahtajtum ilaiha in har kuka buƙaci wannan dukiyar tasu kamar yadda muka sha faɗa cewa kai da kaya mallakar wuya ne da ɗan da abin da ya mallaka in har akwai buƙatar da kake da ita ta wannan abin da ya mallaka ɗin to ai da shi ɗan da abin da ya mallaka ɗin naka ne wannan yana daga cikin abin da jumhur suka kafa hujja da shi na cewa uba zai iya taɓa dukiyar ɗansa babu neman izini in ya bukata قال الشيخ الألباني رحمه الله شيخ ناصر الدين الألباني الله يجيك أنسى رحمه ba'da an sahaha hadal hadith bayan dai ya inganta wannan hadithi cewa hadithi ne ingantacce wanda Abu Abdullahi al-Hakim ne Saburi ya ruwaito shi a cikin al-Mustadrak mujallad wato hadithi na 3123 kuma ya inganta shi Imam az-Zahabi ya wafaka masa Sheikh Nasiruddin al-Albani ma ya inganta hadithin bayan ya inganta shi kuma sai ya ce fil hadithi fa'idatun fiqhiyyatun ahamma a cikin wannan hadithi fa'idatun akwai wata fa'ida fiƙihiyyatun kuma fa'ida ce ta fiƙihu da za a iya fitar da fiƙihun wato hadithin a cikinta hama kuma fa'ida ce mai mahimmanci wahiya wannan fa'idar ita ce annahu yubayyinu annal hadithal mashhura anta wa maluka li abika laysa ala itlaqihi wannan fa'idar shine annahu yubayyinu hadithin yana bayyana annal hadithal mashhura wancan hadithin mashahuri na anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka din na mahaifinka ne laisa ala itlaqihi ba ga baki ɗaya bane ba akan wato itlaqin kalmar bane ma'ana ba ko da yaushe bane ko ba dukan dukiyarsa bane shi yasa kaga shi wannan hadithin na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi sai ya ce fahum wa amwaluhum lakum amma sai aka kawo togaciya izah tajtum ilaiha in kun bukace ta shi yasa su ma jumhur suka ce in fak akwai bukatar ka taba dukiyar to kana da damar ka taba in kuma babu bukata to sai ka nemi yadda sakan ka taba an bayyamci wannan da aka hadisin anta wa maluka li abika yana nan amma ba yana nufin ko da yaushe ko da bukata ko ba bukata za ka iya taɓa dukiyar ɗanka ba a'a hadithin an tauma lokali abika haka yake nunawa ko da bukata ko ba bukata za ka iya taɓa dukiyar ɗanka amma hadithin abu abdullahi hakimun ne saburi cewa fahum wa amwaluhum lakum izah tajtum ilaiha to yayi wa wancan hadithin na anta wa maluka li abika qaidi cewa akwai kaidi in akwai bukata kana da izinin ka taba dukiyar danka ba sai ka nemi yaddarsa ba in kuma babu bukata to sai ka nemi yaddarsa mafhum laisa ala itlaqi bi haythu innal aba ta yanda za a ce shi uba ya khudhu min mali ibnihi ma yasha zai iya diban abin da ya ga dama daga dukiyar ɗansa kalla faufau al'amarin ba haka yake ba wa innama ya akuzu ma huwa bi hajatin ilai zai ɗebi iya abin da yake da bukatarsa wallahu a'lam zai ɗebi iya abin da yake da bukata idan dubu goma yake da bukata ita kaɗai zai taɓa ba zai taɓa dubu hamsin ko dubu ɗari ba don an ce an tawa maluka da abika tun da bukatar ta dubu goma ce iya dubu goma zai ɗauka in ɗan ya zo ya ce ya ɗauki dubu goma kudinsa bukatar kaza ta ta dubu goma ta kama an ɗauka a cikin dukiyarka kenan kawai na fata an gane ka koma cikin asilsila sahiha mujalladi na bakwai shafi na 138 za ga wannan ƙarin bayani da shek nasiruddin albani yayi a ƙarƙashin wannan hadithin wa qala ibn qudama rahimahullah babban malami ibn qudama Allah ya ji kansa da rahama yace ba'ada an zakara bayan ya ambaci anna mazhabal imami ahmad cewa fa shi fa a mazhabin imamu ahmad anna lil abi an ya'khudha min mali waladihi ma'a hajatil abi wa adamiha shi imamu ahmad fa ba bai shiga wancan ra'ayin na jumhur ba jumhur ne suke da ra'ayin in akwai bukata uba zai iya taba dukiyar ɗansa ba sai ya nemi izininsa ba in ba bukata to ba zai taba dukiyar ɗansa ba sai ya nemi yadda ɗan imam ahmad ya ce faufau ba haka ba ne an tawa maluka ne abika haka ne ko yana da bukata ko ba shi da bukata zai iya taba dukiyar ɗansa a duk sanda ya ce so ƙala ya ce wa ƙala abu hanifa ya ce imam abu hanifa wa malik da imam malik washafi'iyu da imamu shafi'i sun ce laisa lahu suka ce a'a su ba sa ganin ba su ganin cewa uba yana da damar an yi akhudha min mali waladihi ya dibi dukiyar ɗansa illa bi qadari hajati sai gurgudan bukatarsa da haka su ba sa tare da imam Ahmad cewa a bar shi kawai ba tare da kaidi ba su sun ce akwai kaidi kaidin shine gurgudan bukata li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala imam abu hanifa imam malik imamu shafi'i suka kafa hujja da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce man domin manzon Allah ya ce inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha ila akhiril hadith suka ce ai manzon Allah a hudubarsa ta ban kwana ya ce lalle ku sani jinananku da dukiyoyinku haramun ne akan ku wani ya taba jinin ɗan uwansa ko ya taɓa dukiyar ɗan uwansa ka hurmati yaumikum hadha kamar yanda wato akwai haramci a irin wannan yini na wannan wato yini wannan yini naku wani ya zubar da jinin wani ranar wato babbar sallah kenan fi shaharikum haza a cikin wannan wata naku na zulhijja wata ne mai alfarma kamar yadda aka haramta zubar da jini a wannan wata aka haramta zubar da jini a irin wannan yini to haka aka haramta wani ya taba jinin wani ko ya taba dukiyar wani wannan hadithi imam al-bukhari ya ruwaito shi hadithi na 67 imam muslim hadithi na 1679 wa ruwiya an ruwaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yahillu malu mri'in muslimin illa an bi nafsi bai halatta taba dukiyar mutum musulmi sai da sarransa sai da yaddarsa wannan hadithin shi ma addara kutani ya ruwaito shi hadithi na 2886 imamu ahmad a cikin musnad hadithi na 20695 sannan wasahul albani fil irwa shek nasiruddin albani a cikin irwa ulgalil ya inganta wannan hadithi a mujalladi na biyar shafi na 279 ولأن ملك الابن تام على مال نفسه suka ce saboda mulkin ɗa akan dukiyarsa mulki ne cikakke tunda dukiyarsa ce to yana da mulki cikakke akan dukiyarsa wani ba zai zo ya yi mata sarrufi da dukiyarsa ko ya taɓa mata dukiyarsa ba sai ya nemi izininsa falam ya juz falam ya juzin tiza'uhu minhu da haka bai halatta a fusga a kwata a ɗebuwan dukiyarsa daga gare shi ba tare da yaddarsa ba ka koma cikin almuguni na ibnu qudama mujalladi na shida shafi na 62 bi ikhtisarin malik ya kawo maganar ibnu qudama a takaice wanda yana tafiya ne tare da maganar su imam abu hanifa imam malik imam shafi'i suna ganin uba zai iya tabawa amma gwargwadon bukata in akwai bukata in babu bukata ba zai ainihin taba ba imam ahmad shi kuma kar ku manta yana da ra'ayin ko da bukata ko ba bukata uba uba ne وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاح ما لما اللجنة الدائمة نباد فتوى سنتي الحديث وأن حديث يا أم الابن والبنت يا شافتا دا da an ce an tawamaluka li abika karka dauka iya da namiji ake magana da ɗanka namiji da ƴarka mace wannan hadisin duk ya shafe su ya game su wa yadullu ala zalika aidan abinda ke nuni akan haka har wa yau qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi Aisha radiyallahu anha maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi tsarkin abinda za ku ci shine min kasbikum abinda kuka samu da tsurwurcinku abinda gumunka ne kai ka wahala ka samu ba abin da za ka ci wanda ya fi zamantowa halal sama da abin da kai fafutuka ko a kasuwanci ko a kwadago ko a kowane irin hanya ta halal da ake bi a samu ba sadaka aka baka ba ba kyauta ba kai kai tsururuci ka samu manzala ce shine mafi tsaftar abin da za ku ci wa inna auladakum kuma lalle ku sani ƴaƴanku min kasbikum suna daga cikin tsururcinku suna daga cikin gumunku da wahalarku da samunku domin kai kaje kai wahala kai fafutuka ka samu kudin sadaki ka biya kai lefe kai kaza kai kaza kai kaza ka auri mahaifiyarsa ka ta zo gida ka kama haya ko ka gina gida ta shiga ka ci da ita ka tufatar da ita ka kula da ita har ta samu juna har ta haife shi da haka shi din nan yana daga cikin guminka wannan hadithin imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadithi na 1358 wa hassanahu kuma ya hassana hadithin haka ibnu maja hadithi na 2290 wa sahahu al-albani shak nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadithi lakin sai dai duk da haka yushtaradu an ginda ya sharadi Allah ya kuna fi zalika dararun bayyin a cikin taɓa dukiyar ɗa da uba zai yi kada ya zamto an samu cutarwa bayyananniya alal walad akan shi ɗan akan taɓa dukiyarsa da aka yi zakaran kana au unsa ɗan nan namiji ne ko mace liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la darara wala dirar ba cuta babu cutarwa wama jaa fi ma'anahu min al-adilla da kuma abin da yazo da irin wannan ma'anar na wasu hujjojin da dalilai wa alla ya akhudha al-walidu zalika da haka kada da ya taba dukiyar ɗansa takassuran dan ya tara ya ɗebi miliyan ya ce a bashi miliyan ya zo ya samu ana hada-hada ya ɗauki miliyan da ya kawai je aji ba bukatarta shi ba wani abu zai ba ko kuma kawai da ya siya ya ɗauka shi ma sai je sai fuloti da ita kawai ya jefar bayan an kwana biyu ya sake zuwa ya sake kawai takassuran ba bukatar ba ce kawai shi ma so yake tara dukiya amma sai amfani da hadithin an tawa maluka li abika yake so ya azurta kansa ya tara kuɗi amma da kuɗin ɗan to kar ya zamanto wannan ita ce niyyar mahaifin bal ya akhudhu li hajatin bal in ya dauka din in aka je za a ga bukata ce ta sa ya dauka ya zamana da ya dauka din aka je za a ga bukata ce ta sa ya dauka wannan shine fatawa ta allajnati daima ta 20 mujalladi na 21 shafi na 100 da ainihin wato 81 وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان hafizahullah yace la shakka anna lil walid anna al walida lahu haqqun wal birru bihi wajibun ko shakka babu uba yana da haƙƙi kuma yi masa biyayya a cikin wannan haƙƙin nasa wajibi ne walahu a ƙarƙashin haka uba yana da dama an ya akhudha min mali waladihi ya ɗiba daga dukiyar ɗansa wa ratibihi da albashin ɗansa wa maharibnatihi da sadakin ‘yarsa wa ratibiha da albashinta in ‘yar ma'aikaciya ce tana ɗaukan albashi, ma la ya durru bihi ma gwargwadon abin da ba zai cutar da su ba. Uba yana da damar ya haka, yana da damar ɗansa ɗan albashi ne ya ɗiba daga albashin ɗan ko daga kuɗin ɗan, ko ya ɗauka daga sadakin ‘yarsa ko kuma albashinta. Wala ya hata janihi ya zamto babu cutarwa gare su wala ya hata janihi kuma su ba su da matsananciyar bukatar wannan abin da shi uba ya dauka liqaulihi sallallahu alaihi wasallam duk saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne walaysa lil walidi an yadurra walada amma fa uba ba shi da damar ya cutar da ɗansa bi Allah ya turuka ma'ahu shay'an min al-mali li hajati ta yanda zai kwashe dukiyar gaba daya ya zamto shi kansa dan ba shi da abin da zai iya yin bukatarsa in ta taso saboda uban duk gaba daya ya wawashe dukiyar wa innama ya'khudhu ma zada ala zalika zai kalli mecece bukatar uba dan to kar ya zamto yana taba dukiyar dan a cikin bukatar dan dan yana da bukatar naira dubu hamsin kuma yana da dubu ɗari to tun da bukatar dubu hamsin ce shi kuma sai ya ce to ba ni dubu hamsin ɗin dubu ɗari ne kuɗin sai ya la'akari da bukatar ɗan dubu hamsin ce shi kuma sai ya karɓi dubu hamsin kaga bai shiga cikin bukatar ɗan ba wannan ba matsala amma kar ya zamanto bukatar ɗan da nasa nauye-nauyen da iyalansa dubu saba'in ne ya zo ya ce sai ya ba shi dubu hamsin albashinsa dubu ɗari ne ya ɗauka kuma a ciki ma musamman albashi irin na Najeriya in dai ba son zuciya za ka yi ba ai ba isa yake ba ko? dakta ko yana isa ne? yawwa an gane ko yawwa to ka gani saboda haka kaga ya zo kuma ya ce shi ma zai yi abin da yake so a ciki to kila zai jefa dan kuma cikin wata damuwar to wannan kar ya zamanto uba ya yi haka wannan ka koma cikin almuntaka min fatawal fauzan a mujalladinsa na ɗaya shafi na hamsin da biyar amma bai'ul abi ma yamlikuhu waladu amma game da mas'alar uba ya siyar da abin da ɗa yake da ya mallaka dan yana da kamar yadda na bada misali yana da fili ko gona ko gida ko mota ko wani abu dai uban ya siyar shin uba yana da damar ya siyar da abin da ɗansa ya mallaka fa in ba'ahu qabla an yatamallakahu fala yasihu zalika idan ya siyar da wannan abin tun kafin abin ya zama mallakar ɗan to hakan baya inganta ya ji ɗan zai mallaki abin ko ya yi depositin ya ba da rabin kuɗin zai cika kawai shi kuma sai ya je ya siyar da wannan abin tun da bai gama zama mallakar ɗan ba to bai halatta bai inganta uba ya siyar li'annahu ba a shay'an la yamliku domin in uba ya haka to kamar ya siyar da abin da ɗansa ba bai mallake shi ba wa amma in ba abu ba da an ta mallakahu amma idan uba ya siyar da wata kadara ta ɗansa bayan ɗan ya mallake ta fa in kana abu muhtajin ila hadha mal idan bukata ce ta sa uban ya siyar yana bukatar wannan kudin kudin wannan kadarar ya fahimci dan kuma yana da wasu harkokin yana da wasu kudaden wannan shi ma ya jefar ne a matsayin kadara shi kuma yana da bukata sai ya sayar da wannan kadarar dan bukatarsa wal waladu ghayra muhtajin ilay dan bai da bukatar wannan kadara din fa yajuzu lahu zalika to ya halatta uba ya haka wa amma ma'a hajatul walad amma in dan shi ma yana da bukata da kyar ya kukuta ya je can gefen gari ya sai wani fulotin dubu mai can da hamsin irin wurare na masu karamin gata yana ta kokari dan in ya samu yar dubu goma dubu ashirin ya je a sa a buga mabulan hannu yana ta kokarin shi ma ya dan samu mahalli dan ya aure a gaga yana da matsananciyar bukata gurin ko to idan ya zamanto akwai bukata irin haka au adami hajatil abi ko kuma rashin bukatar uban an lura shi kuma uban bai da wata bukata ta sayar da wannan gurin wa inna ma kana ya'khudhul mal kawai yana so ya dauki wannan dukiyar ta dan ne israfan dan barra wa tabdiran da almubazzaranci fala yajuzu lahu zalika fala yajuzu zalika to hakan baya halatta qala ibn al-athir rahimahullah ibn al-athir rahimahullah yake cewa قال الخطابي مال الخطابي yake cewa yushbihu an yakuna ma zakarahu min ijtiyahi walidihi mala anna miqdara ma yahtaju ilayhi fi nafaqati shay'un kathir la yasahu maluhu illa an yajita an illa an yajitaha aslahu falam yurakhis lahu fi tarki nafaqati alayhi wa qala lahu anta wa maluka li abika على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة وإن لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه الخطابي كتا يشبه وأن ياي كما أن يكون ما ذكره يكسن شيء أبنا دي أنبتا من اجتياه ولده والده ماله abinda shi wannan sahabin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya ambata na mahaifinsa yana ƙoƙarin ya halakar masa da dukiyarsa anna miqdara ma ya hataju ilai fin nafaqati shay'un kathir ta hanyar ya kasance gwargwadon abin da yake da bukata na ciyarwa abu ne mai yawa la yasauhu maluhu kuma dukiyar dan ba za ta iya isa game da ɗaukan nauyi da ɗawainiyar uban ba illa an yajitaha aslahu sai fa in uban ya halakar da dukiyar asalinta gaba daya falam yurakhis lahu to anan ba ai masa sassauci wa fitarkin nafaqata alai jidda haka ba ai wada sassauci ya kiciyar da mahaifinsa ba wa qala lahu shi yasa sai annabi ya ce da shi anta wa maluka li abika da kai da dukiyar aidin na mahaifinka ne ala ma'ana bisa ga ma'anar annahu cewa izahtaja ila malika idan mahaifinka ya bukaci dukiyarka akhadha minka qadar alhaja ya ɗebi gwargwadon bukata daga cikin dukiyarka wa in lam yakul laka malum idan ma baka da kuɗi wa kana laka kasbun amma kana da sana'a kana da sana'ar hannu wadda ba tarin kuɗi gare ka ba amma kana da rufin asiri saboda kana da sana'ar hannu ko kafinta ko mai walda ko ainihin tela ko dukkan wata sana'a ta hannu lazimaka an taktasiba to lazimi ne akan ka ka dage kai wannan sana'ar wa tunfika alai ka ciyar da mahaifinka fa amma an yakuna arada bihi ibahata malihi lahu hatta yajtahu amma idan ya kasance abin da yake nufi wato a halatta masa dukiyar wato abinda yake nufi halatta dukiyarsa gare shi har ya halakar da ita wa ya ce alaihi israfan ya dinga zuwa wa dukiyar tasa ta hanyar barna wa tabziran da almubazzaranci ya dinga facaka da dukiyar dan saboda an ce anta wa maluka li abika fala a'lamu ahadan dhahaba ilai ibn al-khattabi yace ban san wani malami ba da ya tafi akan haka cewa kawai a barkacin da kai kai ka haife shi kuma an ce anta wa maluka li abika a barka kai facaka da barna da almubazzaranci a cikin dukiyarsa saboda kai ka haife shi yace ban san wanda ya tafi akan wannan ra'ayin ba ka koma cikin annihaya fi garibil hadith mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sha uku za ga wannan magana da ibn al-asir ya kawo halil ummu kal abi malai ce to shin wai uwa ita ma tana da wannan irin fawa akan dukiyar ɗa kamar yadda uba yake da shi halil um shin uwa kal abi ita ma kamar uba take shi ma an wa maluka li'ummika laha an ta'khudha min malibniha uwa ma tana da damar ta ɗauki dukiyar ɗanta idza tajat ilaihi idan ta buƙaci haka walau bi ghairi idnihi ko da ba da izininsa ba fi zalika khilafun bainal ulama akwai sabanin malamai a cikin wannan bangaren faqila an ce laisat kal abi fi zalika gaskiya uwa ba power ta a wannan babin ba kamar ta uba take ba ita uwa ba kamar uba take ba fi zalika akan wannan hukunci li'anna al khabara saboda hadithin warada fil abi ya zo ne da maganar uba wala yasihu qiyasu ghairil abi alai bai kuma inganta ayi qiyasun wanda ba uba ba akan wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya anta wa maluka li abika wannan shine ra'ayin wasu cikin malamai da haka uwa ba ta da irin wannan damar kamar yadda uba yake da ita wakila wasu kuma suka ce hiya kal abi ai ba maraba da ita da uban duk ɗaya suke a wannan babu falaha an ta'khudha min malihi ita ma tana da iko da damar ta ɗebi dukiyar ɗanta iza hatajat ilaihi idan ta buƙaci haka walau bi gairi iznihi ko da ba da izininsa ba an gane ko a duba almuguni na ibn kudama mujalladi na shida shafi na sittin da hudu da almuhalla ta ibn hazmin mujalladi na shida shafi na ɗari uku da tamanin da biyar za a ga ƙarin bayanin da malamai suka yi cewa uwa ita ma kamar uba take tana da iko da damar ainihin wato ta ɗebi dukiyar ɗanta in ta buƙaci haka ba sai ta nemi izininsa ba hal ya juzu an ya shitari abu shay'an min maharibi na tihili nafsi shin yana halatta uba ya sharɗanta wani abu na sadakin yarsa ya ce shi za a ba ya ce sadakin yarsa naira dubu ɗari biyu ne amma dubu ɗari tasa ce uba yana da damar yi haka ya talafa ahalul ilmi fi shitiraɗin ab malamai sun ƙari juna sani sun yi saɓani game da sharaɗin da uba zai sanya awulwale ko waliyin mace ala zauji ya sanya sharaɗi akan miji malan na wata dukiya minal mahar daga sadaki aw za'idan alayhi ko abin da ya karu akan sadaki hal yajuzu amla shin hakan yana halatta ko bai halatta ba fa dhahabal malikiyatu malikiya sun tafi ila anna mashturida akan cewa duk wani sharadi da aka sharɗanta fi akadin nikahi wajen ɗaurin aure min atsa'in na wata kyauta uban ya ce da sharaɗi zai baka yasa amma ba da sharaɗi sai ka siya man gida ko sai ka bashi kaza ko sai ka siya man mota ko sai ka bashi wani adadin kuɗi to idan malikiya suka ce duk abin da aka sanya sharaɗi wajen ɗaurin aure na wata kyauta ya shi wali wanda waliyin ɗaurin aure waliyin mace zai sharɗanta li nafsihi ya ce wannan nasa ne shi kuma auli gairi ko kuma ya ce na waninsa ne misali waliyin wanda ya ɗaura aure ba uban ba ne ya ce da sharaɗi za mu ba ka za a ɗaura auren amma da sharaɗi babanta za ka ba shi kaza fa inna zalika kulluhu lizauja ko da mijin ya yarda ya kuma ba da wannan abin duk da abin da aka bayar wannan da sadakin din na matan ne ba za a bawo ba na uban ba ne lizzauja na matan ne malikiya abinda suka ce kenan wa zahaba shafi'iyyatu ila adami jawazi zalik shafi'iyya ku suka ce haka ma bai halatta ba bai halatta ba ka sanya wani sharadi makamancin irin wannan a ɗoriya a kan sadakin yarka ko kuma kan haɗa da sadakin yarka ka ce sai an yi kaza ka sa wani sharaɗi shafiya suka ce bai halatta ba wa anna sadaka fasidun suka ce in ku an yi haka to sadakin ya ɓaci wali zaujati maharul mithil ko an ɗaura auren daga baya shafiya suka ce to wannan sadakin ɓataccen sadaki ne ya za a yi suka ce sai a bata sadakin tamka ma'ana sai a duba mace mai daraja da matsayi irin nata in a gidan an aurar da yayyinta nawa aka ba su sadaki kaza sai a ce wannan abin shi za ka bata in ba wadda aka aurar a danginsu akwai wadda aka aurar mai matsayi irin nata a makwabta akwai wadda aka aurar mai matsayi irin nata eh nawa aka ba sadaki kaza aka bayar to shine sadaqul mithli sai a duba mithliya irin ta mai matsayi irin nata da aji irin nata nawa ne ya kamata ya zama sadakinta sai a bata sadaqul mithl wa dhahaba al-hanabilatu wal hanafiyatu ila sihhati dhalik madhhabun hanabila su kam hanabila da hanafiya suka ce ba abinda zai hana ingancin haka uba yana da damar ya sanya sharadi ya ce bayan sadakin yarsa za a bashi kaza to mun ji mazahib wajen guda uku mun ji mazhabin malikiya mun ji shafi'iyya mun ji hanabila da hanafiya warrajihu to a cikin wayannan maganganun wani kauli ne wace magana ce mai rinjaye mafi rinjaye zance rajihi annahu laysa lil abi yanda al'amarin yake bai halatta ga uba wala li gairihi ko waninsa an yashtari da shay'an ya sanya sharadin wani abu min al mahari na sadaki li nafsihi ga kansa walakin lahu an ya'khudha min mali ibnatihi ina laifin ya bari duk sai an gama kura ta lafa ya karbe sadakin yar tasa an gane ko ma'ana yana da damar an ya'khudha min mali ibnatihi ma ya hatajuhu ya karba abin da yake da bukata daga dukiyar tasa duna an ya zurra biha amma ba gwargwadon yadda zai cutar da ita ba sai ya bari in ma yana da wata bukata a cikin kudin kada ya fito da zalamasa mutunci ya zube yanzu ka ce wa sirikinka sai ya baka kaza zaka bashi ya kaga da matsala to sai ka bari sai an bata ka kira ta ke wance a cikin sadakin da naki za mu taba kaza a ciki an gane ko shikenan قال ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله يتي لا يحل للرجل سواء كان أبا أو غير أب bai halatta ga mutum uba ne ko ba uba ba an ya shtarida li nafsihi shay'an ya sharɗanta wa kansa wani abu min al-mahari na sadaki ya ce shi ma zai ɗauki abu kaza a ciki la qalilan wala kathiran kaɗan ko da yawa fal maharu kulluhu lizawja sadaki gaba ɗaya na ainihin wato matar da aka aura ce fa'iza kana sadaku lil mar'a idan har sadaki na ita amarya ne wadda aka ɗaura wa aure wahiyar sahibatu tasarrufi fihi to ita ce take da ikon yin tasarrufi yadda take so a cikin sadakinta fa inna la yahillu li waliha a karkashin haka bai halatta akan waliyinta sawa'un kana aban waliyin nan nata ubanta ne au ghaira abin ko ba babanta bane an yashtari da minhu shay'an li nafsihi bai halatta ya shardanta wani abu a cikin sadakin ya ce shi za a ba ya shardanta wa kansa lakin idza tamma al sai dai idan an gama daurin aure wa malakati zawjatu sadaqa matan nan ta mallaki sadakin yanzu ya je hannunta fali abiha to babanta yana da damar an ya ta mallaka minhu ma sha'a ya mallaki abin da yake yake da bukata ko ga dama daga cikin wannan sadakin bi shurudi jawazi tamalluki alladhi zakaraha ahlul ilm da sharadin halaccin mallakar da malamai ma'abota ilimi suka ambata wa minha alla yalhaqaha dararun daga cikin sharuɗan da malamai suka ambata kuwa shine kada ya zamanto wata cutarwa ta riske ta bizalika da abin da ya karba kare ya zamanto ya karɓi wani adadi da ya cutar da ita a cikin abin da ya karɓa wa amma ghairul ab amma wanda ba baba ba ba uba ba fa laysa lahu an yatamallaka min mahari shay'an ai bai da damar ya mallaki wani abu daga sadakinta illa ma radiyar bihi sai abin da ta yarda da shi ko marikinta hannunsa ta tashi shi yake rike da ita amma ba babanta bane to bai da ikon ya taba wani abu daga sadakinta sai abin da ta yarda da shi a taba bi sharɗe an ta kuna rashida shi ma in zai taba da sharaɗin ta zamanto rashidatan ta zamanto kimtsatsiya ce me ake nufi da rashida ai baligatan ta zama baliga ce aqilatan mai hankali ce to husinu tasarrufa fi maliha inda za a bata kudinta ta iya gudanarwa wajen kashe kudinta ba za a ga tayi shirme ba ba za a ga tayi yarinta ba ba za a ga tayi abu irin na gabantaka ba a cikin abin da ta mallaka yanda mutum yake iya sarrafa dukiyarsa mai hankali mai natsuwa haka ita ma take tasarrufi a cikin dukiyarta to in ta zama tana da wannan irin natsuwa din to in ta yajje masa ta ce ya ɗauki abu kaza a ciki to an yarda wata azana lahu kuma ta yi masa izini bi akhadhi shay'in minhu ta ce ka ɗauki abu kaza a cikin sadaki wa aqulu zalika yace ina faɗin haka ne hatta yantahi haula'i shaji'un jashi'un kai hatta yantahi hatta yantahi haula'i aljashi'un الطامعون an أخذ شيء من مهور nisa. Shek Usaimin ya ce, Ina jaddada wannan magana ne ina nanata ta don haɗamammu kwaɗayayyu su dinga jan jikinsu suna hannuwa daga taɓa wani abu daga cikin sadakin mata. Ba ruwanka sadakinta haƙƙinta ne ita take da ikon yin tasarrufi a ciki, da aka ka sanya kwaɗayinka da haɗamarka akan abin da yake sadakinta ne ba haƙƙin wani ba ne nata ne. Ka koma cikin fatawa nurun ala darb ga kuma website din nan da zaka iya samun wannan fatawa ta Sheikh Uthaymeen akan wannan mas'ala wa qala aidan Sheikh Uthaymeen ibn Uthaymeen rahimahullah ya kuma cewa idza kana yashtaridu li nafsihi shay'an min min al-mahr inda aqdin nikah aw inda khidbatiha idan ya kasance ya shardanta shi za a bashi wani abu min al-mahr na sadaki inda aqdin nikah lokacin daurin aure aw inda khidbatiha ko lokacin da aka zo wajen sa neman aurenta fayaqulu lil khatib sai ka ji ya ce wa mai neman auren uzawwijuka zan auren maka da ita wannan yarinya da kake son ka aura bi shardi amma da sharadin an tawaffiyani kaza wa kaza zaka bani kaza da kaza min al mahar daga sadaki ka hada shi a sadaki a zuwan sadaki ne gaba daya amma ni na san ba duka ne sadaki ba kaza da kaza nawa ne fa inna zalika haramun alai shek Uthaymeen ya ce wannan haramun ne uba ko waliyi haka wala yahillu lahu kuma koda an yi hakan an bashi to abinda aka bashi bai halatta a gare shi li'anna hadha yufdi ila an takuna albanatu inda abaihin bi manzilati sil'a domin hakan zai bayo izuwa ga ƴaƴa mata su kasance a hannun iyayensu kamar wata haja kaman wani kayan sayarwa da za a dinga tayi ana ƙara albarka haithu kanatil qimatu arfa inda mutum zai dinga duba ina ne za ta fi wato kimata za ta fi daukaka wa aghla za ta fi tsada in wannan yazo ya ga abinda zai samu ba wani mai yawa bane sai ya fifita wani wanda yake ganin zai fi samun wani abu saboda ya fi wancan na farkon wadata wa hadha yuaddi ila khiyanatil amana wannan yakan bayi zuwa ga ha'intar amanar da Allah ta'ala ya danka a hannun iyaye an ce ka duba nagartacce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ka ajiye gefe sai idza atakum man tardawna ainin nayratahu to kaga ai an tozartar da amana an tozartar da amana an ce a kalli nagarta a kalli addini kuma kai ka koma ka buge da ni kallon waye fi kudi waye fi kaza waye fi kaza kama huwa alwaqi ibnu usaymin yake cewa kamar yanda yake faruwa fi kathirin minan nasi a cikin da yawa daga cikin mutane eh ibn usaymin yana da masaniya game da abin da ke faruwa daga yawa daga cikin mutane wa yafi kuɗi kawai shikenan ba ruwansu da nagartarka ba ruwansu da kirkinka ba ruwansu da kyawawan ɗabi'unka ko addininka duk wannan baya cikin lissafi in kaga an lissafa shi to ba shi ne awwalin na farko ba sai an kalli me kake da shi to sannan kuma sai in ma za a duba wancan din in ma ba wancan din inda kuɗin ba matsala shi kuma mai wancan din in ya zo ba shi da kuɗi shine ma mai matsala na fata gane tajidun rajul zaka iya samun mutum la ya hatammu bil khatib salih shi fa ba ruwansa da mai neman auren nan mutumin kirki ne fi dini a addinin sa wa khuluqihi da dabi'unsa ba ruwansa da wannan ba abin da ya shafe shi da wannan shirka yake ba a tsafi yake ba abin da ya shafe ya zo da kuɗi shikenan ya ce za ka samu mutum ba ruwansa da kallon manemin auren yarsa manemin auren ƙanwarsa manemin auren ‘yar'uwarsa salihin mutum ne yana da kyakkyawar aƙida ko gurɓatacciyar aƙida gare shi yana da riko da addini ko kuma akasin haka yaya halayensa da ɗabi'unsa akwai da yawa daga cikin mutane da ba sa kallon wannan a yau wa inna ma ya hatammu bil khatib alladhi yaqtadi'u lahu min maharibnatihi akthara min ghairi kawai yana kallon wane ne zai yanki kuɗi mai yawa na sadakin yarsa fiye da waninsa waye ya zo da kuɗi wanda zai iya kashe kuɗi da yawa ya hidima ya abin nan to wannan shi ake kallo ba wancan nagarta ɗin ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa hadhihi almas'ala ko lokaci to to insha Allah sai mu tashi wa hadhihi almas'ala mun dai kwana a daji amma ba matsala muka zo sai mu jona insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin